أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذا سويته من روحي فقولوا له ساجدين tuna ya rasulallahi ko ka ambata wa mutane in tsara rabbuka lil mala'ikati lokacin da Allah ubangijinka ya gaya wa mala'iku inni khaliqun basharan min izatin min dinin da tabo wato shine annabi adam basharan wato wanda za halicce mu basharatan gaba da gaba min dinin daga tabo inni khaliqun basharan min din fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faƙa'u da wasaride in na hali in na gina shi na daidaita shi na sa masa rai min ruhi daga raina wato ubangiji ya ce daga raina ma'anarsa rai wanda yake nasa ne kamar yadda yake ce inna ardi wasi'atun ƙasata ce baiti ɗaki na kaba kenan kamar yadda yake cewa na ƙatullahi da sauran waɗannan abubuwa da yake idaftawa a jikinsa wanda shine ya mallake su haka kuma ruhun lahi kamar an faɗi isa akan ce ruhun lahi an faɗi jibril akan ce ruhun lahi daga Allah ruhu mallakar Allah kamar yadda ake ce narun lahi ardun lahi naqatul lahi baitun lahi to duk dai in ce ruhun lahi din ma haka ne ba ruhinsa ba ruhinsa wanda ya mallaka yake sawa al'arwahu junudu mujannada akan yi jam'in su a ce rayuka rai rayuka fagawu lahu sajidin sai ku faɗi ku yi masa sujjada ta zo cikin alqur'ani kamar yadda muka faɗa a karatun mu da ya wuce ta zo cikin alqur'ani sau bakwai wannan da ita ce kissa ta ƙarshe to kowace kissa akwai abin da take dubawa babban abin da dukkan su gabaki ɗaya da girman kai ne da hasada su ne suke hana bin gaskiya girman kai da hasada to shi ne ake gaya mana duk wannan rigingimu da suka sa aka samu kafurai suka ƙi annabi Muhammadu suka ƙi annabawa girman kai ne da hasada wato rena wanda ya isa da kuma yin hasada wanda Allah ya bashi baiwa Allah ya ba annabi Adam baiwa Iblis ya yi masa hasada ya yi masa girman kai yace wanda aka halicce shi kwanan nan da tabo shine za a ce za a yi masa sujada to shine a tambayar farko da Allah ya ce masa ku yi wa da iblisu ya ƙi yin sujjada Allah ya ba mu labar illa iblis abe wastakbara wa kana min alkafirina ya ƙi ya yi girman kai saboda haka ya zama kafir shi ne hanyar dukkan wanda ya kafirta ta hanyar sai yake samun kafirci saboda haka to gashi an nuna maka ga dai hanyar da annabi ibrahim yake annabi nuhu annabi dawud annabi suleiman annabi ayyub sauran annaban da aka lissafa ta su ga dai hanyar su in ka ji makomar su haza wa inna lil muttaqin la husna ma'ab har zuwa karshe in kuwa iblis kake so ka bi ga sunan wa inna lil dazina inna lil dazina wato su mutanen dagawa su ne fir'auna kenan innahu dazi shi fir'auna din hanyar su fir'auna da iblis kake so ga hanyar su nan da rena wanda Allah ya masa daraja yi masa hasada to su ne hanyar da na shedan duk wanda ka bi Allah dai bai koye maka ba ya gaya maka makomarka idan ka bi mutanen kirki haza kaga yadda magana take wa inna lil mu'ab jannati adn mufattahat lahum al abwab in kuma ka bi hanyar su iblis su fir'auna masu dagawan nan haza wa inna lis- wa inna lid dagina la sharra ma'ab jahannam yasduna fi bitil mihad to kowanne ne ka ji makomarsa an gaya maka a fili a kanka balle ma alhamdulillah hanyar aljanna a fili take babu hawa ba gangara a fili haka ka- kana binta har gaban Allah ma gaba da haka wuce aljanna wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له سبحانه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراء من يوم نحن خلقناهم شدنا نارا فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا kawai tur har gaban Allah fa ma sai ka wuce aljanna amma in hanya ce ta shedan sai ya wahal da kai ka dinga hawa kenan kana ketare kana ketare iyakoki tilka hududullah fala ta ka ketare wannan ace ba nan ake bi ba ka ketare wannan ace ba nan ake shedan ce bidai nan ake bi binan nan ake bi kana shan wahalan ketare amma duk har sai ka je har wuta to duk wanda ka zaɓa gashi nan idan ka ji mutum yana zagin wanda ya fi shi ilimi yana zagin wanda ya fi shi shekaru to ba hanya a'a a hanya annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ka rena wanda ya fi ka shekaru ba bai yadda ka rena wanda ya fi ka ilimi ba in ka ji mutum yana zagin wanda ya fi shi a zagin wanda ya fi shi to ba hanya annabi bane hanya ce ta masu girman kai shedan masu hasada saboda haka aka fito fili aka ce duk wannan rigima dalilin kafircin masu kafirci dalilin zalimcin masu zalunci dalilin fajircin masu fajirci ga kuma halinsa duk wanda yake so ya zama irin halinsa to ya bi shi innahu laysa lahu sultanun allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala allazina tawallawnahu wallazina hum bi mushrikun Allah bai sallada shedan akan bayinsa muminai ba a'a waɗanda suka zaɓe shi suka ce shine nasu to su ne yake da iko a kansu auliya shaytani ba in ka ce ba ruwanka da uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba ruwanka da fatiha ba ruwanka da istighfari ba ruwanka da zatin annabi ba ruwanka da la ilaha kana gaba da su to shikenan kai ka samu shaitan yayi ya ajibince ka kenan istawaza alaihi shaytanu fa anzal zikrillah wa hizbu shaytani ka shiga jam'iyyar shaitan kenan saboda haka ake faɗi a fili ga hanyar shaitan a fili illa iblis astakbar iblis ne ya kiyin sujada فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين لوكتن ده الله يتي اسجدوا لآدم بين أمر من الله واجبيني دولني إن الله يتي كي تو sai dai in yace in ya faɗi wani dalilin da bai to zai faɗa maka kuma a fili idan ya ce wai za halaltun fasdadu idan kun gama aikin hajji ku je ku yi farauta to a nan ai da farauta ku yanzu kuma an gama an sallame ku je ku yi farauta wa za ku zai salatu fantashiru fil ardi wabtagu in an gama sallah ku watsa bayan kasa ku tafi neman ta ai da an hana ku ne an ce in an yi kiran sallar juma'a kar ku yi komai ku zo masallaci to umurni yakan zo fiye da fiska 20 a cikin masu wannan fanni amma da farkon abin da ake daukan umurni da farilla wajibi dole sai dai muna bu ya gilma ma umurni ba na wajibi bane na halatta abin da aka hana ne ko ku a na wulakantar da wulakantacce ne ah, kamar yadda ake gaya shi iblis din illa iblis istakbar fakana a shi iblis shi yayi girman kai mala'iku nan da nan fa'ul fujaati nan da nan sai suka yi sujada sai iblis shi ya tsaya yayi girman kai da yayi girman kai din sai ya ce wa Allah da ka umurce ni in maka sujjada akan wuta ko akan kaya zan yi maka amma ban yi sujjada wa mutumin da ka yi shi da tabo ba shin wa yace ai masa sujjada din ne to Allah ka yace ai masa sujjada ai mana yanzu da Allah ya ce mu yi mu yi sujjada wajen Ka'aba Ka'abar muke wa wai Ka'aba ginanniya da Allah ya ce mu yi sujjada ta wajen ta ita muke wa mu muke bi to ai wai in ka tsaya ka ce kai ba za ka yi sujjada wa- wajen Ka'aba ba in kai haka kaman kai shirku kenan kai wa Ka'aba sujjada to kaga kai jayayya da Allah kenan to dama irin wannan kiyasi fasi ba a yin kiyasi in akwai nassi tunda Allah ce ayi ai ba ba, ba sauran magana nassi ya samu sai ayi kawai ba dama ka kawo wani na saboda kaza kaza saboda haka duk masu kin waliyai din nan wai in ka yi waliyi ai ka yi dodo to ya ce abi waliyi ba Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ba ku bi hanyar wanda ya dauki hanyar dawowa gare ni yadda wannan sura in ta kare maganan waliyan za mu shiga suran da za mu shigar nan maganan walittaka da waliye za ta yi da matsayinsu wanda muke ciki a yanzu tana magana annabawa ne da mu'ujizozinsu da kuma ah, jarrabobin da aka jarrabe su don matsayinsu da kuma yadda musulmi za su kwaikwayi halinsu wajen yin haƙuri ah, da wajen yin godiya in an maka jin daɗi ka gode wa Allah kamar Dawud da Suleiman in hal da kai kai haƙuri ka roƙi Allah ka samu lada ba iyaka kamar Ayyuba wanda muka fito kuma wasafati tana maganan annabawa tana maganan siddiƙai tana maganan annabawa tana maganan siddiƙai idan an yi maganan annabawa in an ce ah, salamun ala nuhin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin to mai kyautawa muhsini ne innahu min ibadin mumini kowane mumini mumini ne kaga an shigar da kamar da yadda suratu maryam take ta innahu kana siddiqan nabiyan ga walittaka ga annabci to yanzu ko in mun shigo wannan ta gaba walittaka ne za ta karantarwa kamar yadda in an shigo suratul isra'i annabta take mu'jizar annabta da shari'un annabta ita isra'i in an zo kare kuma waliye da walittaka da tarbiyya da karama za ka ji wali waliye da karan sun shiga cikin kogon dutse sun zauna shekara ɗari uku da tara amma ko rashin lafiya ba su yi balle su mutu har karan saboda me karan waliyai ne kalbuhum karen su ne ba karen sauran mutane ba ne ba kare ne ordinary irin na karnuka ba, karen waliyai ne wa kalbuhum basidun zira'a bil wasidi karen su ma bai halaka ba balle su waliyai wala isra'ila ba irin namu na kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nas irin manyan mutane irin namu ba waliyai kuma kaji wali har ya karantar da annabin Allah to saboda haka da aka hada wannan aka shigo cikin suratul mai aka hada walittakar da annabcin suna tafiya tare inda kana siddiqan nabiyyan inda kana siddiqan nabiyyan da shigo suratu a suratu taha aka yi maganan maganan yadda mutum kar ya yadda wani don mulkinsa ya ɓadda kai ko mulkinsa ya kai na fir'auna kar ka yadda ya ɓadda kai kar ka yadda ya ɓadda kai ko ya ce zai baka mulki zai baka menene ni in kun bi umarni na ai za ku zama mulki na in kuma kun ki la usallibannakum ajma'in zan yayyanke ku in daddaure ku fi juzu'in nakhli kace lan nusiraka ala ma ja'ana min albayinati wal ladhi faqat inna ma tadri hadhihi la tadri har abada ba za mu bar Allah da maganan Allah mu zabe ka ba duk abin da zaka iya kai zaka je lahira kai mana azaba ne kaji yadda talakawa suke wa fir'auna a gaban sa masu sihiri kuma gayyasa da shi ya gayyato su ba to duk wannan saboda haka aka kawo kissar iblis din har yanzu wannan surar to yanzu kuma wannan ana maganan mulki din ne tunda maganan mulki suratul fadil tana kusa da wurin nan suratul mulki maganan mulki ne فسجدوا إلا إبليس أبي فسجدوا إلا إبليس إبليس أكبر وكان من الكافرين استكبر وكان من الكافرين yayi girman kai ya zama daga cikin kafirai kuma ya zama shugabansu ya zama shine jagoransu a cikin kafirci wannan kenan in an tafi da abin ya dan ya an dawo da mu kan mashi'a yanzu na kan bisalul hikima ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bu istida'iyan wa laysa li min al-hidayati shay' وبئس الشيطان وليس له من غوايات شيء Allah ya turo ni don in jagora in shiryar da mutane in zama sababin babban rabonsu kamar yadda ya turo shaidan don ya zo ya ɓadda mutane ya zama sababin ɗaukarsu amma ni ɗin nan da kiran da zan yi da shiryar da zan yi duk shiryarwa ba ta hannuna tana hannun Allah ne shaidan ɗin nan da abin da zai duk da ɓatar wanda zai duk ɓatar ba ta hannunsa tana hannun Allah ne da ya tabbatar da asbabu ya tabbatar da shari'a illa iblis istakbar wa kana min al-kafirin قال يا إبليس ما لك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين Allah ne da kansa yake magana yana gaya wa Iblis ya Iblisu ya kai Iblisu yanzu girman kai kai girman kai kai kana kana nuna mini ina gaya maka kana nuna mini wani abu daban ma mana aka bai hana ka an tasjuda kai sujuda lima khalaqtu bi yadayya kai sujuda wa abinda na halitta da hannuna wato da iko na da kudurata cewa da hannuna ina saboda girmama dan adam shi dan adam Allah da hannunsa ya halicci dan adam kuma kowane abu Allah da ikon zai halicci kowane abu ma kalagna an aman bi aidina an aman astakbarta an kunta min alin wato girman kai kake nunawa ka zama daga cikin waɗanda suke ɗaukaka kansu akan abin da na halitta قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ذاك ساري in masujada a asjudu liman khalaqta tina in yi sujada wa abin da ka halitta da tabo ai ana khairun minhu na fi shi khalaqtani min narin ka halice ne da wuta abin nan mai haske wa khalaqtahu min tinin ka halice da tabo abin nan mai duhu ya zan masujada ka Allah fa ake gaya wa wannan magana subhanallah قال اخرج منها فإنهم قال فاخرج منها فإنك رجيم كوريكا shikenan daga yau ya min adam in za mu koya masa karatu sai mu ce ka koyi tsohon banzan nan a'udhu billahi minash shaitani rajim to ina girma ai da wanda yake cewa ni wane a ka bari wani ya ce maka kai wane ka bari in ga- in gaskiya ne bari amma ba kai ne zaka ce kai wane abin da ya lalata yanzu shin wanda yace na san abun ya na san abun da wanda ce ya san abin da wanda masana abin suka ce ya kware cikin abin wane ne goni ta wanda yake nuna sai an kirawo masana sun tabbatar gaskiya ne don me ake jarraba a makaranta da kowa ya tafi gidansu mana ce ya iya ko kuma wanda za su yi jarrabawa daidai da almajirin za su zama ai ƙwararru za a kira su jarraba cin cewa ka sanin nan gaskiya ne masana in sun jarraba su yi gaskiya ne ko ku ce a ka faɗi ka je ka yi repeat ko kuma a'a to wanda yace ya sani kurum a kyale shi ya sani yazo ya zauna akan kujeran ya sani kasa za ta gyaru to da wanda mutane suka ce ya sani da kuma wanda ƙwararru suka ce ya sani ai na ukun nan shine guni dan menene manyan mutane idan za su tafi asibiti a kasar waje ba mu da likitoci ne a nan kasar a suna zuwa inda inda inda aka fi namu ne inda aka fi namu ne ta amma musulunci an mai da shi kowane kowane jahili in yayi larabci sai ya ta zagin waliye ta zagin maroshi washi shek haka ake yi ba ta wuri ai wanda yace ya san abu ta ne masana abin su jarraba shi ba shi ne zai faɗa ce gaskiya ah, jahilai su ce gaskiyarka shi ya ce ya sani jahilai ba su sani ba sun ce gaskiyarsa to ina gaskiya ran to kullum ana yin shari'a ne abu fari ne ko baki ne fari ne ko baki ne aka yi jayayya aka je gaban alkali alkalin aka samu makaho ne aka fari ne ko baki ne an aka yi wannan ke baki ne a fari ne ai wannan sai an ji alkali ko ji alkali kai abin alkali makaho ne aka yashe du makafi ina za a gano shi in lamari na addini a kasan nan ina za a kai shi a samu gaskiya kace ba ruwanta da addini ita gwamnati ko ita ce ra- ra'asu ita ce kan komai to saboda haka ne abin ya zama yadda kuka ganin nan sai mu tsaya kwarai da kowa ya amfani da hankalinsa hausa sun ce wai mutu ya ce zai baka riga ka dubi wuya- riga da suke wuyansa ce yanzu ka ɗauki matar ka za ka kai ta asibiti wajen aihuwa ka tsaya za ka zuba mai kenan a gonar wani sai ce mara ina za ka ce mata da zan kai ta as- asibiti ab kar ka damu kai ta nan ɗaki ta iya sai ka kai ta don ya ce ya iya kurum da ya iya fiɗa ya iya yadda ake aihuwa ya yi- ya yi ya yi huɗa ta haka abin yake a ɗauki mota a kaiwa mataniti a ɗauki mace mai aihuwa a kaiwa makaniki haka ake a ƙasar nan mace mai aihuwa a kai ta wajen makaniki mota ta ɓaci a kai mataniti ina za a samu biyan bukata استكبرت
وإن أرسلت للآلين قال أنا خير منه خرجتني من نير وخرجته من دين نافيشي كهرجين دوتا إن جيب لي كجاء الله فا وخرجته من دين دام رشم كنيا بهنير بهنير باين الله بني هنير ما تتورين كين إنس إبليس دين قال فخرج منها فإنك رجيم قال سي الله تعالى توشيك أن دقيقنا كوريكا فخرج منها فتلك الجنة فتلك سمينا فإنك رجيم كي أبون كوريواني نا كوريكا دقيقو تو إنا جرما كما da a cikin dukkan halitta ba wanda ya bauta wa Allah kamar Iblis ana kiransa Bilkisul Abidin duk sama ba inda bai wa Allah sujada ba to wannan abin shi ya jawo masa ya rena Adam wai yaushe ma aka yi Adam har yi wa Allah ibada har ya cancanci shi babban mutum nan mai yawan ilimi mai yawan ibada ya yi wannan kasar sujada wannan girman kai ya dauke shi saboda ina so a tsara komai to dole sai an tabbatar da manya in an tabbatar da manya su ko manyan nan na ƙasa da su ya zama tsakanin su kamar hukuncin soja wato obey before complain an baka umarni kai kawai to shine ƙasa za ta gyaru amma ba babba ba mai bada umarni yau za a zauna lafiya kowa ya sani ba an ɓata addini an ɓata hankulan mutane
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين wa inna alayka la'anati ila yawmiddin Allah yace wa iblis shikenan na kore ka daga yau na la'ance ka kai la'anin kun nesantarwa ne ga barin rahamata daga yau har tashin duniya
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي فأنذرني قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال في عزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين tun da ka zaɓi Adam ka kore ni saboda zaɓin Adam ni ko ka ja kwana na ka gani sai na ɓadda ƴaƴansa ka ja mini kwana na kaga shi kenan magana yanzu ta tsakaninsa da Allah ne ta wuce maganan Adam wannan wanda ka zaɓi shi أسجد لمن خلقت إينا قال أسجد لمن خلقت إينا قال أسجد لمن خلقت إينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لنخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا wannan mutumin da ka ɗaukaka darajarsa ka fifita ni ka fifita shi a kaina ka koyon domin sa ni ko sai na halakar da ƴaƴansa sai dai manyan bayinka yace dole ka sai banda manyan bayina ka ja mini kwana Allah ila yau a suna har ranar tajin kiyama shi la'anin nan abin da yake zo da wai ya huta da zafin mutuwa wai kar ya mutu har zuwa ranar tashin kiyama Allah sai saboda in tirsasa ka in nuna maka baka isa ba in yi jarraba da kai zan bar ka din amma ba zuwa tashin kiyama ba zuwa ranar da dukkan halitta za ta kare mutuwa in kashe ka daga baya ko in nuna maka kayi kayi ka kasa fastazir min man istadata min istadata min zawjika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awlad wa idhum ka je ka bi su din ya ce zai ɓadda mutane ya ce ka ɓatar da su din in gani duk wanda za ka ɓatar dama yana kusa da kai ne duk wanda ka ɓatar dama naka yana kusa da kai saboda haka ake roƙon mu mu rabu da shedan kullum in za mu yi ko mu ce a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir don kar ya shiga cikin sha'anin mu to amma in baka yi a'udhu billahi baka bismillahi baka istighfari baka la ilaha illallah to shedan zai in ko ya zo kusa da kai karen hauka ne zai sa maka ciwon karen hauka kowane irin kowane irin mai ciwo kaje kusa da shi to zai harbe ka da irin ciwon sa in kana zaune da shedan zai harbe ka da hasira ya harbe ka da girman kai an san dai ciwo irin mai harbi din nan to kowa zauna da mai shi zai yi irin nasa amma in ka zauna da mutanen annabi su kuma za su yi maka irin nasu Allah ya ce sai ya kasa su kashi uku Ah, akwai mutane bayinsa waɗanda Allah ya yi su ya ajiye su domin ibada kawai ba su da ba ya su nemi abinci da abin sha ba ruwansu da sha'awa Allah kawai suka sa a gaba su ne mala'iku akwai waɗanda Allah ya yi su da ya yi su bai kallafa musu yi komi ba a'a ya yi su na don su rayu kawai su mutu in sun tashi ma shafe su za a yi su ne dabbobi akwai waɗanda aka yi su su kuma aka ba su zaɓi gidai ne to ga hanyar dama in kana so ka hau ga hanyar hagun in kana so ka gangara kamar dai yadda mai hawa ko goma ko biyar ga hannun dama ka hau ga hannun hagun ka gangara in ka gangara din nan ba iyaka in ka hau kuma ba iyaka har ka kai inda ake hana shiga inda annabci annabci ne kadai ba a shiga yanzu ba mai shiga wurin annabci ba a shiga amma za kai har inda suke ka zama siddiqi in ka gangara kuma ka dinga tafiya kenan har ka kai inda ake cewa ba Allah to sai ka zaba kanka Allah ce na aje ka bakin hanya guda biyu hawa ga hanyar sauka wa hade na hun najidaini in ka ga in ka da ba kai ta hawa kai ta bin salihan bayin Allah har ka zama salihin bawan Allah har ka zama ah, shuhada'u wato gani ka shenin addini har ka zama siddiqi to ba a wuce nan dai yanzu daga siddiqiya shikenan komai ya, ya kare annabci an riga an rufe shi in kuma ka gangara zaka zama azzalimi fajiri fasiki munafiki kafiri wanda ya yarda da wasu annaba shi mai tsafi har ma kafirin da yace bai san ba man bai da Allah ka dinga gangara kenan saboda haka mutum ya kokari ya ta zikirin Allah da istighfari da salatin annabi don ya samu zama da mala'iku da bayin Allah don a ɗauke shi a yi sama da shi maimakon ya bar kansa da shaidanun su yi ƙasa da shi
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فبعزتك لأغوينهم إلا عبادك منهم المخلصين يا الله أبنجينا شي شيطان يا سن الله Allah ne ya zamar da shi kullum domin yana ce inni akhafu Allah rabbul alamin na ji tsoron Allah yace fa bi izzatika na rantse da girman ka ya Allah ubangiji na na rantse da girman ka la ughwiyannahum ajma'ina dukkan ƴaƴan mutumin nan sai na halakar da su na bar da su na raba ka da su thumma la atana min bayni aydihim wa min khalfihim wa an imanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin duk hanyar kirki sai na tsare na ce ba hanyar kirki bane na hana su sai in sa su hanyar bata illa ibadaka sai dai bayinka minhum daga cikinsu almukhlasina waɗanda ka tsarkake su suka zama annabawa mukhlasina kenan sanyan bayinka tsarkakku wanda ba annabawa ba amma siddiqai ne ko waliyai ko mu'minai mukhlasina lahu dina kenan illa ibaraka minhum mukhlasina ai shedan wai an ce wata rana ya kai gaisuwa wajen fir'auna shi shedan ya je gaisuwan ban girma wajen fir'auna sai da ya gaishe shi gaisuwan ban girma sai fir'auna ta a ai ku ne manya a duk abin da muke a cikin karantarwar ku ne cikin koyarwar ku ne ai sai shi da ce a'a wane ne wane ne ai kafi ni ni da nake cewa inni akhafu la rabbal alamin kai da kike ana rabbukum wala alai ma yi daidai ni na ce ina jin tsoron Allah kai kuma kace kai ne ubangijin talikai madaukaki to ma yi daidai da kace duk da cikin albarkan ku yace duk da cikin albarkan ka ne duk da cikin albarkan muke duk abin da muke cikin albarkan ku muke a ce a kafi karfi na kafi karfi na ce to dakata in ji almajirin shi fir'auna kenan ina tambayan ka malam yanzu dai dai a gari na duk abin da Allah ya halitta ba mugu kamar ka duk abin da muke na kai ka koya mana kai kuma yanzu ka duba ka ce lalle har koyon koyar min da kai har na fika abin da ka koyar min na har ya fi naka to ni a ga sharri kai kuma ganin ka na fi kowa sharri yanzu muna da wani na uku mu a duniya sai ce na'am man akala dunya bi tariqil akhirah wanda ya nuna mutane addini don ya ci duniya a karkashi shine na uku man akara duniya bi tariqi al-akhirah wanda ya nuna mutane addini amma don ya ci duniya ne to shine da ukun shedan da fir'auna kamar da hankali malamai
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منه أجمعين قال فالحق والحق اقول la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in haka ne ka ce zaka batar da mutane dukkan ƴaƴan adam zaka bar da su sai dai bayina ke su haka ne dolen ka ka ware bayina kam dolen ka ni kuwa na rantse da zati na wa alfa'u badalun min alwawi wato fal haqqa dinnan badalin wawi naka har ilimin naka taka duk gaba ke da kai da duk wanda ya bi ka a cikin shaidanunka da ƴaƴan shi mutumin nawa Adam zan cika zan cika wutata da ku zan cika jahannama da ku kaji dai abin da Allah ya faɗa shi an- annabi Adam Allah ya zaɓe shi ya fifita shi inna Allah tsabi Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim alamin to tunda Allah ya zaɓe shi ya fifita har ya sa mala'iku sun masujada ya sanar da shi abinda mala'iku wasu ne don girmansa kuma ya zama shine ubanmu mu yan adam duk gaba ke da to mu ƴaƴan nasa sai muka kasu kashi biyu waɗansu suka tashi da halin ubansu cikin hankali waɗansu kuma sai suka samu bala'i suka yi hauka idan ka ga ƴaƴan masoyinka waɗannan masu hankali ne wannan ku sun samu musibar hauka dukkan su akwai wanda kake ki amma da akwai wanda za ka yi mu'amala da su akwai wanda ba za ka yi mu'amala da su ba su mahaukatan nan dai ba za ka mu'amala da su ba su ne kafirai musulmi kuma su ne kan hanyar annabi adam da hanyar annabawa ga tunan tun daga annabi adam har tashin duniya hanya ce guda daya wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidakum fattaqun tun da addini yake guda daya ne hanya guda daya ce to abun mamaki anan mu ƴaƴan adam khairul bariyati mu musulmi kenan alhamdulillah da sharrul bariyati su waɗancan kenan alhamdulillah Allah ya ce dukkan abin da Allah ya halitta babu fiyayyu kamar waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki inna lazina amanu wa amilus salihati ula'ikan khairul bariyati yace duk abba mafi muni kaman kafiri inna ladina kafaru min alkitabi wal mushriki fi nari jahannam ulaikum sharrul bariyati to abin mamaki yanzu idan khairul bariyati sun nuna irin baiwar da Allah ya ba su ta ilimi ko karama ko mu'jiza ko wani abu su ce ƙarya na bayyewa sharrul bariyati idan sun nuna wani abu ma ai, ai, an ci gaba ai, an ci gaba ai tukuna ma baka gama wani ba wato yanzu ai wuce nan baka gama wani ba sharrul bariyati ne ba ‘ya'yan Adam waɗanda Allah ya yarda da su ya yarda musu ba yarda da su ba, ‘ya'yan Adam wanda Allah bai yarda da su ba amma ya yarda musu su ne aka yarda da aikinsu su an ci gaba. Wani zai gina gari guda ya zo mutane ya tafi da shi cikin cikin duniya kai ya saukar makka amma bai iya fatiha ba bai iya la ilaha illallah ba. To amma duk abin da zai baka mamaki sai ka rena wanda yake ya iya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi wanda ya haddace alqur'ani watakila wannan akwai kwatan kafirai in sun yi abun mamaki abun mamaki ne an ci gaba amma musulmi sun faɗi wata magana ta wuce hankalin wani dan dan mai kankanin kundu yace ƙarya na bayyuwa wannan wannan zalunci ne an zalunci Adam ƴaƴansa na gargari an ce duk abin da suka yi ban ƙarya na bayyewa amma ƴaƴansa a shararai in sun yaba an ci gaba ai an wuce nan yanzu ina jin wani mutum yana karanta wani littafin kitabut tauhidi ya taba kaɗan ce kafirci ya taba kaɗan ce kafirci karatun yara ne wannan an wuce nan an wuce nan wani yake faɗa mini ya nuna mini wani abu na kwamfuta yace kaga wannan idan aka za za a dubi abin da ya wuce na shekara dubu shida kuma in an sa ita nan za a ga inda ta sama ne za a ga wanda zai zo na shekara dubu hudu nan gaba mutum ne ya yi bature to wai wanda yace ba a san gaibu ba annabi ma bai san gaibu ba da Allah ya ce annabi ya kasa wannan mutumin kenan da Allah musulmi ne wanda ya faɗi wannan wanda bai san gaiwa to annabi ya kasa wannan baturen kenan wanda yake nuna maka baya har shekara dubu shida yanzu nan in kasa abin zai nuna maka kwamfuta in kasa ko kana neman gaba in dai sama ne ba kasa ba zai nuna maka abin shekara dubu hudu masu zuwa alhaka annabi bai san gaiwa alhali gaibu hawa biyar ne kullum muna nanatawa ko sun gido Allah ku ku yarda da Allah ko sun ki ku ku yarda gaibu hawa biyar ne akwai gaibun da ba wanda ya san shi sai Allah shi kadai sama da ƙasa ko mala'ika ko annabi ba wanda ya san gaibun har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai san wannan gaibun ba wanda ya zo cikin suratul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah illa Allah sai Allah shi kadai to daga nan sai aka kawo aya ta ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayin Allah ba su da iko san komai na ilimin Allah sai wanda Allah ya ga dama ya bayar da ya ga dama ya bayar din wa ya fara baiwa annabi Muhammadu yace ma kana Allah li yutliakum alal ghaibi walakin Allah yattabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusuli Allah ba zai sanar da ku gaibin sa ba ku isa ba zabi wani daga cikin manzannin sa ya zabe shi ya sanar da shi dan Allah annaba duk ba za uwa ne dan ce za a sake za a sake zabe kai wane ne kenan Muhammadu kenan ko kaji ko gazo mai maqamin li waqtum ma Allah la yasuni fi malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah komai isan manzo don manzanci komi isan mala'ika don kusa bai san halin da muke ciki ni da Allah ba yana ahadiyya Muhammadu na ahmadiyya ba wani abu wai sai Allah sai annabi sai an zo wahidiyya ake samun annabawa to ya samu gaibun da kowa bai sani ba sai Allah gaibu na uku na annabawa gabaki ɗayansu gaibu na farko shine ake samu cikin suratul namli gaibu na biyu shi ake samu cikin suratu ali imrana na uku ana samu cikin suratul jinni nan ko duk wanda ba annabi ba ba zai sani ba sai annaba su kadai suka sani alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan kowa illa man yatadi min rasulin sai dai yardaddu daga cikin manzanni manzanni duka su yardaddu ne a ce sun san abin da kowa bai sani ba sai su kenan daga nan sai ghaibun da yake banci siddiqai na hudu kenan gaiban wanda ya zama siddiqi Allah yana sanar da shi abinda mutane ba san inda yake daban inda mutane suke daban mu mutanen muna dukkan komai namu na arabun nasut da kyar ne ake samu sun su kai arabul malakut to su siddiqai suna tsakanin alamul malakut da alamul jabarut ba kasan mu suke ba jikin su ne yake nan wajen mu amma su suna can kusa da annabawa ne sahun mala'iku yana bayan sahun annabawa sahun siddiqai na bayan sahun mala'iku suna can kusa da Allah wajen Allah kuma Allah ko ina yana nan to su sun san gaibun da kowa bai sani ba sai su kowane annabi kuma siddiqi ne lokacin da annabi yusuf ba a san siddiqi ne ba ana masa kira ba san annabi ne ba ana masa kirari da siddiqanci yusuf ayyuha siddiqu qaratin simanin yakuluna sab'un ijabun wa sab'asum wa sab'isum mulatun khudrun wa kara yabisan yusuf mai sid- ah, mai gaskiya siddiqi ka ba mu fatawa da ziga gari malamai fatawa an gaya malamai sai ma ah, abu gasu a haram maganan banza ne maganan banza ne ta a'a in na zo wurin ka zan samu gaskiya to sai ya ba da fata ce fas- fassaran mafarkin nan za ku yi shekara kuna samun ruwa kuna samun abinci a samu koshi akwai wasu shekara bakwai gaban su yunwa za ku sha duk abin da kuka tara shekara bakwai na farkon nan sai kun neme shi a cikin shekaru guda bakwai na yunwan nan saboda haka ku yi tanadi ku yi tanadi ku yi ta'ajiya shekaru bakwai masu zuwa na yunwa ne kaga shekara goma sha hudu kenan bayan nan wasu shekaru za su zo Allah zai kawo muku ruwa kaga ya bada labari akalla labari shekara goma sha biyar ko fiye tun daga yau gaibu ne ko ba gaibu ne Allah ya sanar da shi to a cikin mu matsayin mu mutanen al'umman nan siddiqin mu na shari'a shi Abubakar zai rasu sai ya gaya wa yassa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha yace na ba dabino 20 ba kisa an dauko ba in kika kuskura na mutu ba to ba naki bane naku ne na gado ku kuma gadana ma antum illa akhawati ukhtaki ku kuma gadana ku biyar ne yan uwanki mata biyu yan uwanki maza guda biyu sai tace babana na san yar uwata ta mata asma'u na san yan uwana guda biyu Ahmad wace ce ta ukun tamu mu mata sai ce bintu kharija a- a- uraha jari bin- bin- uraha jariya yace bintu kharija matata za ta aihu za tu badnin uraha jahira jari- jariya bintu kharija ciki uraha jariya ina ganin mace za ta aifa sai da abubakar ya rasu bintu kharija matarsa ta haifi ya ta mata bayan ya rasu ba aka sa mata ummu kulsum har ma da ta girma ta isa aure zamanin sai namur ya nemi aurenta abun ya gagara Kai abun ya gagara ummu lumina aisha ta kira amr ibn al-as tace don Allah ka fidda ni cikin rikici kai ne ka iya abubuwa iri iri ka fidda ni cikin rikici ummu amir ibn al-as sun kanwata nayi nayi ta yarinyan ta za ta bani kunya ya za ka yi mace kwantar da hankalinki zan je in warware miki wannan yaje ya samu sayyidina Umar yace na ji kana neman yar Abubakar ce baka son aure ta ne ta ba haka bane ranka dai mu ma kuma za tsoron ka muke balle yan mata balle yar gata wanda ta rayu gidan yayarta to zan baka shawara akwai wata wadda ta rayu gaban babanta a cikin ladabi ba ta da hukuma irin wannan gata irin na wannan ta ma fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam don jikar manzon Allah ce yar sayyidina Ali kuma sunan su da dukkan su ummu kulsum sunan su na baka shawara ka auri wannan sai ya gaya wa sayyidina ali ga labarin da naje ce amma karama ce bari zan turo ta ka ganta ya hado ta da wani abu a hannunta tana dauke da ita je wajen sayyidina umaru ta ce baba na ce in kawo maka wai wai ka duba ga yadda abin yake sai ya kama kafarta da ya kama kace na ga wani irin babban mutum wallahi ba dan kai ne sarki musun da kaga yadda zan maka kawai da an aiko ni wajen wajen ka sai ka kama kafata sai ta koma gida tana faɗa ai da ka aike ni je wajen sa nace ga baba na ya aike ni ga yadda abin yake sai ya kama kafata sai sai na lisa ai mijinki ta ce to ai ban sani ba to a ce wannan gaibu har cikin ciki abubakar ya gano gashi yanzu likita ma yana gani ba wai abubakar ba likita ma kafiri yana gani abin da yake cikin ciki gaibu ne kuma gaibun da Allah ya buɗe wa kowa da kowa shine na biyar kowa da kowa yanzu masu ba da labarin sararin saman nan su faɗa maka tsakanin tauraro kaza tauraro taf- tafiyar saurin haske shekara miliyon kaza ne tsakanin kaza da kaza kaza ne tsakanin kaza da kaza duk wannan ba gaibu wani dala wanda yace zai zai buɗa maka ka hango abin da zai na sama na shekara dubu hudu masu zuwa ba gaibu bane wa ya sanar da shi ba Allah ba kafiri nan ku tona za ku samu fetur nan ku tona za ku samu siminti nan ku tona za ku samu gas nan ku tona za ku samu gold ba gaibu bane Allah ya sanar da su saboda haka Allah Allah ta sha'anin manzon Allah ce wai bai san gaibu ba duk wanda ya ce annabi bai san gaibu ba kafiri ne sai dai in ya ce gaibun da Allah yake banci kansa da shi wannan kan mun yarda a cikin guda biyar din na Allah shi kadai shi yake banci nasa
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من وما أنا من المتكلفين قل يا رسول الله كجاء وكافر مكة ينزل أن أجي كومي ذا قال السورة كنا su kafiran nan masu ce maka haza sahirun kazzab in haza illa ikhtilaq in haza al'amru shay'un ujab a ka ce musu Allah ya ni kamar yadda na faɗa muku inna ma ana munzir wa man ilaha illallah al-wahidul qahhar to ka gaya musu ma as'alukum alayhi min ajr ni an aiko ne don in ɗauko ku daga bakin wuta in kai ku har cikin aljanna kuma wannan abuwa guda biyu kowa aka yi masa ko guda ɗaya lallai zai bada lada wani abu ne ya dame ka zai halakar da kai sai wani ya ce ni zan maka maganin wannan abin da zai halakar da kai amma sai ka bani kaza kuma kaza din kana da shi me ya saura zaka bayar kana neman abu in ko yaya zan yi in dai zan samu wannan abu ko nawa aka ce zan bayar ko ko abin da aka ce zan yi sai wani ce ni zan yi maka abin biya maka bukata amma sai ka bani kaza in kana da kaza ba za ka bayar ba to ga wanda zai dauke ka bakin wuta saura ka dan ka gangara ya dauke ka bai ajiye ka bakin aljanna ba har cikin aljanna ya kai ka don Allah wannan bai cancanci rana ba duk haka duk da haka bana tambayan kula da wa ma ana min mutakallifina ko almannan maganan da nake yi ba wai ina kakalan maganan ne ina yi ikhtilaf ba ba ikhtilaf bane a'a mutakallif wato mutumin da ba malami bai goda ma shi malami ne mutumin da ba mai kuɗi bai nuna talaka shi mai kuɗi ne mutumin da ba mai sarauta waje wani wuri ce shi dan wani ne na gari kaza shi ne mutakallif wato mai tsora wa kansa abin da ba shi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lil mutakallim salasu alamati mutakallim yana da alamomi guda uku yana da alamomi guda uku an yunazi amun fawqahu wa an yata an yata'ata ma la yanaluhu wa an yaqula alamomin mutakallif uku ne mutakallif kullum yana jayayya da wanda yake sama da shi in maganan ilimi ne yace shine malami to ba abokin jaya sai malami wanda ya fi shi mutakallif kenan in yace shi mai kuɗi ne to ya dinga masu masu tau- magana sai ya fi wani ya fi wani faɗo wasu masu kuɗi manya manya to shine ayunazi man fawqahu wa yata'ada ma la wa yata'ada ma la yanaluhu ya nemi yin abinda ya nemi nemi a bashi abinda ba zai samu ba kuma ya faɗi abinda bai sani ba to wannan shine alamun mutakallifi manzo Allah ce ni ba takallufi nake duk abin da na faɗa daga Allah ne kullun ma unzirkum bil wahyi duk abin da na faɗa daga wahyi ne daga Allah ma wa man tuqul hawa in huwa illa wahyi yuhi
إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعل ولتعلمن نبأه بعد حين in huwa illa dhikrun lil alamin wa la ta'lamunna nabahu ba'da hin tun daga farkon suran nan nace muku saduwar qur'ani zai zikir wato wannan alqur'ani mai wa'azi ne yana wa kowa wa'azi a matsayinsa ya nuna maka yadda za ka yi ka tsira domin ga waɗansu yadda suka yi haka suka yi suka tsira ya nuna maka yadda in ka yi za ka halakar ka yi ya nuna maka wanda suka irin wannan sun halaka kuma hanyoyin suna nan suna tafi tare afa man ittaba ridwan Allah kaman ba bisa hanyoyi ne guda bi hanyar neman yardan Allah da hanyar fada cikin fishin Allah ko waɗanne akwai jagororin su akwai ayyukan su akwai halayen su akwai maganganun su akwai ayyukan su in na batan ne akwai maganganun su akwai halayen su akwai ayyukan su akwai kuma yadda za a yi a zama haka din in huwa illa zikrul shar qur'anin nan wa'azi ne wa dukkan duniya Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa duk duniya ne gaba daya sallallahu alaihi wasallama ba kaman annabi Sulaimanu wanda an bashi mulkin duk duniya amma annabcinsa cikin danginsa bani Isra'ila ne ba kaman sauran annaba wanda kowanne an aike shi zuwa waɗansu jama'a ne zaka ji wa ila daga zarsalna nuhan ila qaumihi wa ila adin akhahum hudan wa ila samud akhahum salihan har zuwa ƙarshen annaba amma annabi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'an ya ku mutane manzon ku ne gaba daya ya zikrul lil alamin wa la ta'lamunna nabahu ba'dahin duk abin da muka faɗa muka faɗa muku din nan idan ba ku san shi ba ku yadda ba to bayan kaɗan za ku gane idan ba ka gane tun duniya ba ranar da za ka mutu za ka gane abin da aka faɗin nan inda wutar Allah bai sa ka gane gaskiya ne ba kamun ka mutu ran da za ka mutu lalle in malaiku sun zo gaban ka daga maganganun da za su yi maka daga irin kamannin da za su bayyana daga nan ne za ka gane duk abin da kace ƙarya din nan ne gaskiya ne walau tare izi zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basidu ayju akhriju anfusakum هل يمر جزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق كنتم انا يجي تستكبرون كاج جرمان كاين ابليس شيكي جاو irin wannan wa ta'lamun da sanu zaku san nabahu gaskiyan labarin wannan alqur'ani da yake faɗa duka zaku san shi ba da hirin bayan lokaci ko bayan lokaci bayan shekaru in Allah ya ganar da kai ko kuma in baka gane ba ran da zaka mutu zaka gani kuru kuru سورة الزمر مكية وهي اثنتان وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة الزمر مكية وهي اثنتان وسبعون آية wannan sura ita ce ake ambaton zumar a cikinta a ƙarshenta manzo Allah yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi saba'in da biyu tana soma da haka bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi min allahil azizil hakim wato daga wannan sura har zuwa suratul qitali maye kenan gaba ɗaya to duk qur'ani babu inda aka samu surori hudu a jere lokacin saukarwa akan samu biyu a haɗe a lokacin saukarwa wajen rubuta masu dawo wuri ɗaya su- su- su- su makwaci juna amma daga nan suna hemaye gaba ɗayansu haka aka saukar da su wajen rubutawa kuma haka aka ajiye su wurin da suke ɗin su hemaye ko da ke wannan ta farkon ba a sa mata hemin ba amma hemaye ne duk da ita ɗin ko da yake a cikin littafin ko ibn mas'udin ne ya sa hemin ɗin bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi saukar da wannan alqur'ani da yake wannan magana wanda aka ce maka wala ta'lamunna nabahu ba da hinin din nan shi wannan alqur'ani daga ina yake an saukar da shi ne tanzilul kitabi min allahil azizil hakimi saukar da wannan alqur'ani min allahi daga allah ne al azizi mabuwayi wanda yake halakar da kafirai wanda suke kafircewa annabawa alhakimi gwani mai gwaninta mai shari'a mai kawo inda wanda bai aje komi sai a wurin ajiyarsa shine alhakim
إنا أنزلنا إليك الكتاب حق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص واتو فاعبد الله مخلصا له الدين كبوتا الله أبنجدنك مخلصا له الدين كان ما يترك كيمة الدين وحده لا شريك له آه ka tsarkake ka bauta ubangijinka da ikhlasi tanzilul kitabi min Allah al hakim inna anzalna ilayka al kitaba bil haqqi mu muka zaukar baka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya fa abudillah mukhlishan lahu dina don ka bauta wa Allah kana mai tsarkake masa addini wato tsarkakewan addini tauhidi kenan kadaita Allah hawa uku ne kamar yadda shirku hawa uku ne wanda suke tsafi ana kiransu a ce ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ku mutane gabaki daya ku zo ku bauta Allah ubangijinku kamar yadda Allah ya ce masa fa'budillah hadin ku bauta Allah ubangijinku gaba daya har zuwa karshe fala tajalu illa andadan kada ku sanya wa Allah dodanni wato gumaka kafirai masu bautan gunki gunkin su dawo su bauta Allah to shine tauhidin farko idan ba su yadda ba sun rike kafircin su na bautan gunki ba su yadda ba to su waɗannan kafirai ne mushrikai ne kuma za su shiga wuta su dawo ba ciki har abada sannan a koma a kira ahlul kitabi ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'an su kuma a kira su a ce ku zo ai kalima ce ta la ilaha illallah wadda kuka sani ba wani sabon abu bane ku zo ku dawo in sun ki su ma shikenan sun tafi kenan tare da wancan mushrikai zuwa wuta to wannan shirku na andad yana fuskantar islam wanda yake cikin wannan shirku bai cikin islam kafiri ne to akwai shirku na biyu amma shike- cikin musulunci yake shi yana muƙabala wa'annan kafirai masu dodo an ce fala ta illa andadan amma su muminai in sun yi imani sai a ce musu fala ta umma Allah ahadan kar ku bauta wa kowa tare da Allah ba ko kowa aka ce ba dodanni ba kowa kada ka sa wani a gabanka don yana yadda kai daɗi ya sa ka kafirci kai ya sa ka sabo kai to ka- ya zama dodonka kenan Allah ce kar ka yadda ka bauta wani kar ka haɗa Allah da wani wani to wannan shirku yana muƙabala ne da iman ba da isan ba don Allah ce wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina abin da yasa yake janka kana masa abin da yake zo ka dogara da shi ne da ka dogara da Allah da ka bar shi ka zama mumini to wannan shirku ana kiransa shirkun khafiyun na farko shirkun jaliyun shirku a bayyane na biyu shirkun khafiyun shirku a musulmi ne yake yin sa wannan shirkun ba zai raba shi da musulunci ba a ya rage masa imani ne don bai dogara da Allah ba misalin irin wannan yana faruwa da yawa mutum kana neman aure ko kana neman sarauta ko kana neman harkar siyasa har kai kusan samu sai wani ya- ya sa ya ya maganganu ya maganganu ya bata ka saboda shi wannan mutumin sai aka hana abun sai ka ce wane wane makiyina ne wane wane makiyina ne shine kaza shine kaza shine a zo a ce kai Allah wade da wani Allah kana ce wane daga can baya daga baya in wani ya zo ya ce maka ashe wannan abu wane ne ya- ya ba wai wane Allah ne bai kaddara ba Allah ne bai kaddara ba haka Allah yayi to kaga ya dawo kenan ai dama musulmi ne ya dawo kenan to na uku na ƙarshe Allah yana cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kar ku bauta komi tare da Allah nan ko ba mai sanin wannan sai wanda ya tarbiya ya usuli mai muqamin ma'rifa bi shay'an komi kar ka hada Allah kar ka hada Allah da komi ka kori komi kamar Allah shi kadai zalika bi anna huwa al-haqq wa anna ma tad'u min dunihi huwa al-batil to wannan sai masu ma'rifa shirkun jaliyun wanda yake mukabala da islam wanda yake cikin zakafi ne zai dawoma a wuta shirkun khafiyun wanda yake mukabala da imani mai shi musulmi ne amma imanin sa bai yi karfi ba shirkun akhfa shirku wanda ya fi komai buya akhfa min dabibin namlati fi zu- fi fi fi- fi- fi zalma ala sakrati salma Ah, wato buyansa ya fi takawar ah, takawar karamar tururuwa akan dutse a cikin dare dutse mai santsi a cikin dare saboda ma- magana ma'arifa kenan wa abudillah mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalis haka yake a dinul khalisu addinin da ba a hada masa komai ba shi kadai Allah yake karba Allah bai son shirku inna la la la- la la la yaghfiru an yushraka bihi
zuwa ga maulana shugabanmu shar islam shar usman bauchi bayan gaisuwa tare da fatan alhairi mutum da ya tafiya bayan wata uku sai aka- aka aiko daga inda ya tafiyar ya rasu to shin matansa takabar kwana nawa za su yi ko kuma yaushe za su fara takabar idan mutum ya mutu a wurin tafiya labari bai samu matansa ba sai bayan wata hudu aka ce ai tun ra- tun ranan kaza ga watan kaza ya rasu yau wata hudu kenan daidai to za su yi takaban kwana goma in ko sai wata hudu da kwana biyar suka ji labari to za su yi takaban kwana biyar ba su ji labari ba sai bayan wata hudu da kwana goma sha ba taka- ba takaba sun riga sun gama
za ga shugabanmu maulana shek ɗaya usman bauchi bayan dubin gaisuwa tare da fatan alheri allah ya ƙara ma karama ya kiyaye mana kai kamar mutum yana azumi ya ba shi da lafiya sai je asibiti aka yi masa allura yaya azuminsa yake na biyu kuma ina da ciwo sai yana shafawa ciwon nan rob yaya shi azumi abin da malamai suka ce abin da yake shiga cikin makogoro ya kai ya kai cikin makogoro ko abin da yake shiga tabar ta dubura ya kai uwar hanji shi ke karya azumi amma abin da aka shafa a jika ko allura sun ce baya karya azumi to a gurguje mutane da yawa suna rubuto wasiƙa suna neman kai ma a shugabana saidi izinin ya karanta musu alkur'ani a kaset da izininka zai yi insha Allah sai tambaya sai anti ta aiko da sadakan naira ɗari biyar a yi ma ɗanta addu'a Allah ya kare shi Allah ya kare dan ta kare ƴaƴan mu gaba Amin, ɗaya.
alhamdulillah Ya bukata Allah ya Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya kuma musulmi maza da mata rayayyu da matattu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci Allah ya Al- Allah ya karya ƙarya Allah ya karya ƙarya Allah ya tabbatar da gaskiya albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين